أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah maɗaukin sarki zan mu ci gaba da karatun littafin mu shine muqama ta al-Imam Badi'u Zamanul Hamzani rahimahullahu ta'ala zan mu tashi a muqama ta hudu al-muqamatu sijistaniyya mukama ta garin Sajistan idan mun ce ta hudu ba a tsarin mukama shi ba a tsarin mukamar da ke hannunmu don shi tashi kamar yadda muka faɗa ta ɓace da tsarin ta da wannan inta ba kamar yadda yake anan bane abinda aka samun ne sabanin ta hariri zaka yi yana cewa mukamatul ula saniya salisa har zuwa ta hamsin al-imam yake cewa badi'u zaman yake ce haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa hadabi ila sajistan arabun sajistan garin su a cikin malaman hadisin da muke karanta al-imam abu daud as-sajistani kenan sajistan nisba ce zuwa ga garin su yace hadabi ila sajistan arabun arabun wata bukata mai mahimmanci shi yasa kata da na kira hadabi ita ta kora ni ila sajistan zuwa garin sajistan hada mu lura da kyau da ha karami dan gaba zai kawo hada kuma da ha babba da yake nihin shiryaswa saboda wannan rarrabewa suke son kawowa shi yasa a cikin hira suke kawo irin abubuwan da kalmomin da suna kama amma kuma ma'anarsu ba ɗaya ba a ji mutum zai ji su haka kamar abu ɗaya ne arabin bukata hadabi ta shiryar da ni ila sijistan zuwa ga sijistan mai mukama ta badi'u ta hariri al-imam hariri can gaba shi ma zan mutar da inda a cikin mukama ko ta nawa ce yake cewa hadabi hadiya sagabi da ha babba na farko hadi da ha karami shine hadiya sagabi dan kore dan asako na yunwa hadabi ya kore ya tura ni shi ma na ce hadabi ila sajistan arabun fakta artu diyatahu sai na hau bisa diyatahu abinda nan nade na niyya kun gani a cikin mukama ta badi ta abin nan hariri mun gani a farkon ta me yake cewa lammakta artu garibal iktirabi wani atiniyal matarabati anil atarabi ikta'ada shine zama fakta artu tahu na zauni tahu abinda nan nade na niyya ma tsawaituhu minan niyya yace wamta daitu na taki ma tahu taguwar hawan wastakhartu Allah fil azami sai nan nemi istikhara zabin Allah cikin darmin niyyar tahiyya al azam darmin niyya wanda ja'altuhu amami na sanya ta gabana ita ce zuwa garin Sajistan wal hazmi da kuma yi da gaske wanda ja'altuhu imami na sanya shi a gabana na sanya shi shugabana kai hatta hadani ilaiha har sai da shiryar da ni zuwa gare ta kenan nan gurin kuma ga hada da ha babba ya ce fawa faitu duruba ha sai na gamu da ƙohohinta manya-manyan ƙohohinta kowane gari in ka je babba ƙoha ta shiga gari irin ta wannan da bakin gari da zaka gani tun wancan lokacin adda ta to shine ad-durub ad-durub ƙofar da ta shiga gari kamar wanda ake bienveni ta shiga zandar ta shiga mara ta shiga gari kaza to ita ce ad-durub wa qad wafata shamsu gurubaha ya dace da faduwar rana wattafaqa al-mabitu haisu ya awzibu hasun tahaitu yace wattafaqa sai ya dace da al-mabitu kwana haisun tahaitu inda na tsaya sai da na tabbada na in kwana a wani guri a cikin hanyar tahiyata yace falan man duya nasrul sabahi yayin da aka zago da kibiya ta asuba ma'ana kawai asuba ta yi ya ce wa baraza jaisul misbahi mayakan hutula suka huto alhutula nan yana nihin ita ce rana yana nihin kawai da rana ta huto kawai salo ne da usulubi na magana jaisul misbah ya ce madaitu ila suki sai na tafi zuwa cikin kasuwar garin wannan akhtaru manzila don in zaɓi mazauni fahinan ta haitu min da'iratil baladi yayin da na je a ƙarshen da'ira ta gari ila nuktatiha zuwa ga ɗan ɗigo na cikin garin a cikin gari a cikin wani ɗan ɗigo guri wanda yake matabbaci ne a nan naje wannan gurin na garin wa min qiladati suki naje cikin tsakiya ta kasuwa ila wasu da zuwa ga tsakiyarta kasuwa su yana son nuna maka kamar korere ce kamar tsakiya shi kuma ya zo tsakiyarta ya ce haraka sam'i sautin sautin wani ka garumin sauti haraka sauti sai ya keta wannan sam'i ji na ya ce lahu min kulli irkin ma'anan ta kowace gaba ta kowace jijiya yana da ma'ana ma'ana sautin nan da dai sauti ne mai ma'ana ba na banza ba fanta haitu wafdahu fanta haitu sai nan nihi wafdahu zuwa gurin shi alwafad wafdu abdul qais sune masu zawwa wanda aka aiko su alwafidin fanta haitu kuma da ha karami kare nan nuhata ba da ha babba ba can fanta haitu kuma da ha babba mun wuce shi shi gashi nan a warkon safaha in ta haitu kaiwa matuƙa in ta haitu kuma nan nuhata ya ce hatta wa kaftu inda husai da na tsaya a wajen mai wannan magana fa'iza rajulun ala farsihi sai gashi wani mutum ne a bisa dokin shi muhtaniqun bi nafsi ya makure kan shi qad wallani qazalahu ya bani kiyaye shi wa huwa yaqulu yana cewa man arafani faqad arafani duk wanda ya sanni ya san ko ni wane ne wa man lam ya'rifu fa ana u'arifuhu bi nafsi wanda bai sanni ba yau zan sanar da shi ni wane ne ana bakuratul yamani ni ne diyan itace na farko na garin yaman ma'ana mu ne matasan yaman wa hudusatu zaman kuma mu ne yan farko na zamani ana udu'iyatir rijali wannan duka maganganu ne ke faɗa ana udu'iyatin rijali ni ne yan abin nan zabarance na mazaje wa uhujiyatu rabbatul hijali kuma ni ne ma'abucin zabarance na ma'abuta mata wanda suke boye a cikin gidaje ma'ana duk wanda yake tunkaho yake ji da kanshi cikin matasa da 'yan mata da samari da matan aure duka ni ne abun wannan kinsu abun yin zaurancensu yake ni zaurance ya gabata shine allagas mai mukama ya ambace shi ta hariri abin da yake son nan bayyana mana udu'iyya da uhujiyya dukkansu shine zaurance na magana yace salu annil bilad wa husuna ku tambaye ni game da gariruwa da kuma ganuwarsu wal jibala wa huzunaha da duwar watsi kuma da taurinsu wal audiyatu wa budunaha da kwarira da kuma cikinsu ko ina na gani wal biharu wa uyunaha da koran mai da kuma idanunsu na duniya duk ku tambaye ni wal khairu da dawakai wa mutunaha da bayan su ba bayan dokin da ban hau ba man allazi malaka aswaraha ku tambaye ni wane ne yan mallaki aswaraha katangogin su wa arafa asraraha kuma ya san sirrin su wa nahaja samtaha kuma ya shiga cikin hanyar su asamta ita ce hanya wa walaja harrataha kuma ya shiga cikin duwatsun su a cikin sira annabi ana cewa yuladu bainal harrataini za a yi shi tsakanin ƙasa mai duwatsu farare alharra su ne ƙasa mai duwatsu da duwatsu duwatsun ma amma farare ita ce harra ya ce sallul muluka ku tambayi masu mulki wa khaza'inuha da masu taskance su wal aglaq da makullai da kyauraye wa ma'adin ha da ma'adininsu wal umur da lamurra wa bawaɗin ha da baɗinin lamarinsu wal ulum da ilimin muka wa mawaɗin ha da gurarensu duka wa'annan abubuwan na san su mai so ya tambaye ni wal khudub da musibu na zamani wa magalik ha da marhinsu wal hurub da yaƙe-yaƙe wa madayiƙa ha da kumcinsu manin lazi akhaza mukhzanataha wane ne ya riki mataskantarsu walam yu'addi samana ha bai ba da kuɗinsu ba wa manin lazi malaka mafatiha wane ne yan mallaki mabudansu wa arafa masalihaha kuma ya san sulhunsu duka wannan yana ta kawo wannan magana da siffa ta siga ta tambaya don a bada hankali akan abin da zai faɗa ya ce ana wallahi fa'altu zalik ni ne ina rantsuwa da Allah na aikata duk wannan abubuwan da na zana muku ma'ana ya ga duniya dai wa safartu bainal muluki sid ni nayi bulaguro tsakanin masu mulki masu girman kai wa kashabtu astaral khudub kuma ni na yayi rihi na manya manyan musibu a sudu bakake ba musibar da bata hayo kaina ta wuce ba ana wallahi shahitu hatta masarikal ushaq ni ne wallahi na halarci hatta makada ta ma'abuta bege wanda suke bege wanda bege ya kashe su wa maritu hatta limardil ahadaq wa yace wa maritu nayi rishin lahiya hatta limardil ahadaq har sai da rishin dan saboda rishin lahiya ta ido wa hasartul gusuna kuma ni na tankwaso da algusun reshe na itace hasara a cikin siffar annabi sallallahu annabi sallallahu a cikin hadisi na siffar sallar shi akwai inda ake cewa sun hasara zaharahu da ha babba da sadu sannan ya tankwaso da bayan shi a cikin ruku'u wa hasartul gusuna na tankwaso da rassan itace an na'imat wanda suke masu ni'ima wajtanaitu wardal hududi kuma ni na dashi ɗasa wardal hududi turaren ward na kudu kuke almuwarradat wanda suke abin gangarawa wa nafartu ma a zalika an duniya ma'ana duk wani jin daɗi nau'i na jin daɗi da wata wahala duk sun biyo kaina kuma duniya ta buɗe a gare ni na kasance mata wanda nake aure wanda na ga dama masu ni'ima masu tsada ya ce wa nafartu ma a zalika an duniya bayan na samu wannan duka sai na ƙaurace na tsere ma duniya taba alkarimi don saboda ɗabi'a ta karamci an wujuhul li'ami gami da huska ta masu libantattun mutane mai karamci in ya ga la'antattun mutane gudu yake ya bar su to haka na guje ma duniya bayan na same ta wa nabautu anil muqziyati yace wa nabautu kuma na tsoro anil muqziyati gami da dukkan wani abin da ke sanya kumiya yace nubuwa sam'i sharif bugowa ta kumtsi ta kunne wanda yake mai girma an shani il kalami gami da mummunan zance yadda kunne mai karamci na girma bai son jin mummunan zance yake guje mishi haka nan guje ma duniya yace wal'ana a yanzu kuma lamma asfara sufurhum mashibi yayin da asuba ta hurhura ta bayyana wa alatni ubuhatul kibari yace nutsuwa ta girma ta same ni ma'ana can baya ya ci duniya ya yi ta abin da ya ga dama yayin da tsuwa ta zo amartu li islahi amral ma'adi sai nan nuhata zuwa ga gyara lamarin gobe ta bi idadi zad da wannan guziri da kyautata guziri ya ce falam ara ɗariƙan ahada ila rashadi ban gaba wata hanya wadda ta shiryar tuwa mimma ana salikuhu gami da abin da nake ciki ne ya ce ya rani ahadu kuma ɗayan ku zai gani rakiba farsin ma'abucin hawan doki ne nasira hausin mai zub da hauka ne ya ƙuli yana cewa alhaus da ha babba kamar yadda muke rubuta kalmar hausa ita ce hauka sasaratu da sabbatu ake ce alhaus kalmar hausa ita kanta larabci ne abinda take ni shine sasaratu da shirme ya ƙulu amma ba wai don saboda ya kasance da wannan manufa aka ambaci ma'anar hausa ba kawai kicibisu ne ka tari ne na abin nan na yarurruka ya kuli yana cewa haza abul ajib wannan shine ma'abucin mamaki ya ce la ba haka ba ne walakin ni abul ajaib ni baban abubuwan mamaki ne ba ɗaya ba ya ce ayan tuha na ga abubuwan mamaki wa anai tuha kuma na yi gogegeniya da su wa ummul kaba'ir ma uwar zunubai ƙayas tuha na kiyasta kiyastawa ne nan da aunawa wa ƙasai tuha kuma na yi gogegeniya da ita wa akul a alaƙi wa agalaƙi ma'abutan rihi sa'aban mai wahala wajen tuha na same shi abubuwa wanda suke da wahala na gamu da su wa haunan abubuwa masu sauƙi kuma a tuha na tozartar da su wa galiyan abu mai tsada ishtarai tuha din na saye su wa rahisan abu mai abun nan mara tsada ibta'atuha na saida shi ma'ana wancan lokaci bayan yana yaro abubuwa komi a buɗe amma yanzu gashi duniya ta kai shi ga ƙarshe ya sai da ya zamana abu mai arhama a gidan shi ya sai da in saboda talauci bayan ya ambata cewa shine yayi kaza shine yayi kaza yace faqad wallahi sahibtu lahal mawakib yace wallahi nayi abuta da jama'a masu yawa al mawakib shine al jama'a wa zahamtul manakib kuma nayi gogegeniya da kahwadu almawakib almanakib ya ce wa ra'aitul kawakib kuma na kiyaye abin nan tauraru ma'ana ina intizarin hutar wasu wa andaitul marakib kuma na ramar da almarakib abin hawa tagwanni da ake hawa na hausa hassan rami muga abin da ya zoro mana almawakib almanakib alkawakib almarakib ya ce dufi'itu an tunkuɗa ni ila makariha zuwa ga wasu abubuwan ƙi nazartu ma'aha wanda na ɗau alwashi tare da su Allah addakhir anil musulmi na manafi'aha akan cewa ba zan ɓoye ma musulmi amfanin wannan abubuwa ba wala budda li babu makawa gare ni an akhala a ribbukata hazihil amana in tube igiyar wannan amana a kaina min uniki daga wuyana ila a anaqikum zuwa ga wuyanku wa a'rudu dawa'i in bujiro muku da cutata haza a wannan fi aswaqikum a cikin kasuwarku yace falyashtaru minni abin nan nake so magani na afwan dawa'i magani na yace a cikin wannan kasuwa taku fal yastar minni ya saya daga gare ni malla ya taqazzaz wanda bai abin nan nisantar min mawqifil abidi gami da matsayi na bayi wala ya anafu kuma bai kiyawa min kalimatit tauhid gami da kalmar tauhidi magana ce yake gaya musu cewa wannan maganin na da zan huddo in saida muku duk wanda ya kasance mai tauhidi ne zai saye shi ya zo musu da nasiha da wa'azi a ƙarshe zai musu tallan magani kuma ya zo da cewa duk wanda ya kasance mai tauhidi ne bai ya bari ma maganin nan ya bar shi ya ce wal ya sulhu ya kiyaye shi man an judu da hu wanda uwayen shi sun aihi mai karamci kakannin shi wasu kiya bil ma'i tahir uduhu wanda su kiya an shayar da uduhu itaciyar shi bil ma'i tahir da ruwa na tsarki ma'ana wanda yake uba ya aihe shi ba shege bane shi zai sai wannan magani nawa wanda kuma uwayen shi da kakannin shi sun aihin dan kirki qala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fadurtu ila wajhihi sai na juya zuwa ga huskar shi li a'lama ilmahu dan in san shi wane ne ilimin nan nashi fa iza huwa wallahi shaykhuna abul fatah al iskandari sai gashi malamin mu ne abul fatah al iskandari wanta zartu ifalan na'ama bayne dai sai na saurari watsewar abin nan barewa ba barewa ba wannan jimna watsewar jimna bayne dai a gaban shi al-ijfalu shine watsewa ya zo cikin hadisi annabi alayhi salatu wassalam cikin sahih bukhari wani sahabi yake cewa lamma ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila madina in jafala nasu ma fa kuntu fi man jafala ma'ahum mutane suka watsu zawwa wajen annabi da yazo madina ina cikin wanda suka zo watso zawwa wajen shi in jifal shine watsewa yace summa ta'arratu sannan sai na bujuro fa qultu sai na ce mishi kam yuhil dawa aka haza maganin nan naka nawa take halitta shi nawa za ake baka ana amsa shi faƙala sai ke cewa yuhillal kisa ma shi ita yana faɗa jikakka a duk abin da ka so fataraktu huwan sarabtu sai na bar shi na tahiyata ma'ana abin da ka bada daidai iya kuɗin ka iya shagalin ka duk abin da ka bada akwai na abin da za a baka wannan yan sai da magani a kasuwa ne yake ma abin nan wanda sai a ambaci cewa abin da ai kaza yake guri kaza kaza muka sai da shi amma nan dan saboda tausaya muku abin da ka bada shi za a baka yana zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah wa mulada na kuskure Allah mai gafara a can gaba mukama ta badi'u zamanul hamzani Allah mashi rahama akwai wanda abubuwan da malamai sun ambatar da karanta su ma ga awamun nasu bai dace ba bai kamata ba dan saboda wasu muggan mutane in suka ji karantar da mutum dubara ne da ha'inci da iya yaudara a cikin musamman ma a wata mukama can tsakiya-tsakiya wadda take bayanin akan salo da usulubi na sata kala-kala babu nau'in da bari na bayanin yadda ake sata ko ma ta wace iri ce to wannan malamai iri-irin su suna hanawa shi yasa iri-irin su muka zo bakin su mu takaita akan cikin wanda suke ɗaliban ilimi ne ba wanda ba in ya ji baya ma san menene ake nihi da abin baya san meye manufar ba don wani tunkuɗa shi ne zuwa ga aikin ɓanna